الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يؤمنونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كيف وإن يسهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابي قلوبهم وأكثرهم فاسقون منا يوم الله sha ɗaya ga watan Ramadan hijiran shugaba mayakin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya dace da ishirin da takwas ga watan shida watan Jun miladin rayuwa na Isa dan na Maryam shekaru dubu biyu da goma sha biyar. Mun sake dawa dai kan tafsirin mu na Alƙur'ani mai girma shi sura ta tara suratul Tawbati akan aya ta takwas kamar yadda malam ya karanto kafin mu shiga shi wannan aya zan ƙara tambayi kan aya da muka fito jiya akwai wasu almajirai da na sa je su yi bincike cikin wani littafi ba ta hulkaliyar ba ko wani nau'i na fanni a ƙarƙashin wannan wadda saboda ba na so na cuɗanya abubuwa na son ku ringa ɗaukan darrukan a hankali a hankali saboda haka jiya ban ambata ba kuma na yi haka da manufa ne a wajen malamai akwai abin da suke kira istiqlali da ilmari a cikin istiqlali da ilmari akan fitar da kuma wasu a hakamu ana lura da abubuwa guda biyu menene mutum yake so ɗaya kenan menene kuma yake tsoro biyu kenan to daga cikin abin da aka bayar na daga ayoyi kowace irin ayan an ba da ita sai a leƙa sai a ga to menene yake karkashin wannan wato ma'ana ayan ta cika ko akwai wani abin da aka shafe to in akwai wani abin da aka shafe sai a tadarukin sa in babu shi ke nan sai a bar ayan yadda take idan muka ɗauki kinsan nuhayu bin mas'ul al-ashyayi wanda qur'ani yake magana cewa inna ma zalikum ash-shaytan yuhawwibu awliya'uhu mun karanto baya wani shekara ina ga tsoro kamar shekaru shida ne ko bakwai a daina koma muka yi karatu to nan akwai istiqlali da ilmar nan yi ilmar aka ce inna ma zalikum shaytan yukhawwifu sai aka ce awliya'u to in akwai abin da aka shafe to kai ka daruke shi yuhawwifu ay yuhawwifukum awliya'u wannan yuhawwifukum awliya'u saboda haka an shafa kum a cikin karatu babu shi to haka kamar wannan karatu da mun karanta jiya akwai wasu abubuwan da aka shafe wadda ya kamata a cikin suna nan amma ba babu su a cikin ayar to wannan wanda ya san wannan fanni shi yake iya kawo ta ana kiran wannan al-istiqlalu wal ilmar haka ake kiran ta nan da aka ce kai bai kuna lil mushrikeena ahadun inda Allah wa inda rasulihi ya zai yi wa ce akwai alƙawari a wajen su mushrikai a wajen Allah da wajen manzon Allah a halin su wa hum yakhafuna iqabahu to yakhafuna iqabahu sai aka shabe shi to saboda haka a cikin tafsiri ne ko a cikin bayani ne in ka zo za ka kawo wannan saboda haka ku sake dai komawa ku dubi wannan wannan shafin da nake ku duba za ku samu wannan ina nan an kawo wani zanjar guda ɗaya a ciki shine nan na yadda darakin shi a gefen littafi na wakila fil ayati al ilmar an ci a cikin wannan aya akwai ilmar والمعنى كيف يكون للمشركين أحد عند الله يأمنون به من عذابه ومن عقابه وكان شيء أكيد تدار جلبا وانا فاني أنا كان إلالي للماء الحمد لله ألا سام غاني البركة القرآن ألا بام البركة القرآن وانا آية نبي كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم نلا ولا ذمة yurdunakun bi abwanin wa tabi qulubuhum wa aktaru fasiqin to har yanzu dai an sake dawa da wannan kalma ta kaifa ya zai yi ma Allah ya maimaita shi ne saboda ana da kora maganan abun ma ba zai yi ne bambau a ce su mushrikai har na ce nan suna da wani alƙawari tsakanin da Allah babu wani alƙawari to shi aka sake dawa da kalma kaifa shi ne imamu sun yi lalata masa ya zafi kaifa kakane ya kuno ahadun alƙawari zai kasance lahun a gare su su kafirai a hali wa in ya zaharu idan suka rabauta idan suka rabauta alaikum a kanku ya zafaru suka rabauta bikum da ku layar ƙuhu ba sa kiyaye yura'u ba sa kiyaye illan zumunci karabatan zumunci fikun a cikinku ƙaƙazai ba ce su kafin suna da alƙawarin Allah a halin idan suka rabauta da ku aka zo aka yi yaƙi aka kara suka samu nasara a kanku la yarqubu fikum nillan ba za su kiyaye zumunci ba wannan kafiri dan uwanka ne uwan ku ɗaya ko uban ku ɗaya to shi ne farko wanda zai kashe ka jama kun ga qur'anin da ke sunan addini ko saboda ka kar ku kashe ku ce wai shi kafiri yana da wani amana dai da wani amana kun ji dai gashi rabbul izzati wanda ya halince mu ya halince mu ya san halayen su san halayen mu ya ce in suka rabauta da ko to ku ne farko wanda za su kashe ba su kiyaye zumunci ce wannan dan dan uwana ne ba zan kashe shi ba shi ne farko wanda zai kashe ka ko ya je haɗu baki da wasu abu a kashe ka a halin kuma kai dan uwansa ne ta yi uwan ku daya ko ma uwan ku daya ko kuma kuna da wani dangantaka to shi ne farko wanda zai kashe ka to jama'a wannan ba Allah yana gaya mana ne mu jama'an wannan zamani dan mu yi sanin cewa ko duk wanda za a kara duk lokacin da za a kara in ne da kafirai ne ko da kana da yan uwa karka ce wai wannan dan uwana ne zai kiyaye wani abu ba zai kiyaye ba Allah ji ba su da alƙawari ba su da alƙawari ba za su kiyaye ba la yarqubu ba sa kiyayewa illan wato wani zumunci a tsakanin ku ba sa kiyayewa ga wanda suka tafi akan illan wato zumunci a jini kuma imamu bibi akan haka yake ne karabata wato an yi wannan illan fassara wajen fassarori uku ne kuma mai sawi ya kawo su in kun ga duba qawluhu qarabatan wa qila al murad bihi al ahad yace abin nufi shine alkawari me yan ma'ana illan yace alkawari fadaran farko kenan wa qila an fada al murad bihi Allah ta'ala abin nufi da shi illan wato sunan Allah ne da abaryaniyanci ake cewa illan game da zamu ce Allah to kuma suna cewa illan wakila an faɗa kuma har yanzu ma'anan illan aljawazu shine wato kururutawa murya a ɗaga shi wa huwa rabawu sauti inda muhalafati shine ɗaukaka murya yayin wato rantsuwa don kada zan kawo jawaz ga wacce na makautaka ne na kururuta murya ne li'annahum kanu yaf'aluna zalika inda muhalafati sun kasance suna aikata haka yayin rantsuwa amma shi sawi dai bayan ya yawo sai dawo ce wal aqrabu ma qala al mufassir zance mafi dacewa mafi kusa da ma'ana dai shi ne abin da mai fassara ya faɗa yake zumuncin nan dai karaba karaba karaba to yan wa musulmai kun ji Allah ya gaya mana su kafirai ba sa kiyayewa wato wani zumunci a tsakani to a iya wannan har yanzu a halin su kafirai in suka rabota da ku la yarqu ba ta kiyaye wala zimmatan wala alƙawari أحدا القوري بل بل يخذوكم ذات تشوكيكم mattaɗa'u matukan sun samu iko duk lokacin da suka samu iko zai su cuce ku saboda haka ‘yan uwa kar a sake wa jumlatin sharadi jumlan sharadi ita ce wa in ya zaru in saboda ta fara da in conditional sentence da turawa ya fara da in to a larabci kuma ya fara da in in ya zaharu idan suka rabauta shi ne jumlatin sharɗi sai ce halun hali ne wato halin kasancewar su in suka rabauta da ku to ba za su kiyaye wani alkawari ba ba za su kiyaye wani zumunci ba wato wayannan abubuwa biyu zuwa wajen su ba abin kiyayewa ba ne saboda shi kafiri kullum mayaudari ne mai karya ne ba yi da addini ba yi da hankali ba yi da tunani al'amuransa duk a tabarbance suke saboda haka yan mamu sannan kara a sake amma wannan a tsarin musulunci ba hana mu'amala ta zahiri wani harka na kasuwanci ko wani harka na aiki ko wani harka na kwangila ko wani harka ta sana'a ko wani abu sun muku ba ko ma bai da su amma wani alkawari dai da kuma wani soyayya na kud da kud to wannan kar a yadda shi kafiri ba ya da amana in an yadda an ba shi ma to zai ɗauka ya kai wa jama'a shi karfe da zuwa cutar da al'ummar musulmai Allah ya kare mu da albarkar manzon Allah to kuma ga wani abin da suke faɗa su kafirai Allah ya ce mu yi haddara kar mu yadda da duk abin da za su yi ga abin da Qur'ani yake cewa yurulunakum suna neman yardanku bi afwahihim da bakunansu bi kalamihimul hasani da zantukansu daɗaɗa zantuka masu daɗi daɗaɗa shi ai komi ya wuce mun a zo a zauna a yi komi ai komi ya wuce mun mu ma mun gane Allah ce ƙarya suke yi jama kuna jin Qur'ani na to don tuni ne ko da su ringa gaya muku da baki cewa komi ya wuce gobe komi bai wuce ba ƙarya suke yi yurununakum bi afwahi kuma ku dubi nau'i na balaga malamai ana nufin kalmomin su zantukan da suke faɗa amma sai aka yi ibara da afwahu da fammu baki sai aka ce bi afwa bi afwahihim da bakunan su ai bi kalamihim da zantukan su zantukan kuma alhasani kyawawa dadada masu daɗi to amma ƙarya suke yin jin ubangiji to a halin lokacin da suke faɗin wannan magana a zahiri yaya abin yake a bani ne a zuciyarsu gashi وقلوبهم وتبقلوهم وقلوبهم زكاتنك تابا تاكي الوفاء شكاوى به da shi zukatansu ta ƙin cikawa da wannan abin ba sun ce komai ya wuce ba to a baki amma zuciya ita ta ƙi ba ta zuwa ci wannan alƙawari eh to tun da ba ta zuwa ci wannan alƙawari to kin kaga har yanzu da saurari na ka bakin nan to jama'a kuna jin Allah yana mana tonon bilili dai a wajen kaburai ya kamata sai mu gane mu kuma kiyaye su ma yadda suka yi mu'amala da mu na wayo na dabara da zaƙin baki mu ma mu yi mu'amala da su haka da wayo da dabara da zakin baki na ciki na ciki tunda kuma ba su bayyana ba ma ba bayyana ba da ba komai ya shafa komai ba komai su suna na su zaɗa ɗin kuma muna namu kada a yi zagaci al'umma fi da rasulullahi a yi ta addu'a a yi ta addu'a a yi ta jifa ta karanta da bare da a ta jifa su ainihin suratul baratu wannan ma alhamdulillah gashi muna kanta albarkan wannan sura Allah tarwata mana kafirai da kafirci da munafikai da munafikai da munafinci da azzalimi da azzalima da zalimcin baki da duk Allah tarwata mana su albarka nan Muhammadu albarkan wannan wata ta Ramadanu albarkan wannan alqur'ani da muke karantawa albarka nan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mu kuma Allah ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya ya kuma biya bukatun mu ya ruba sai mu zahiran mu badina ya ta buga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kuna jin alqur'ani yurdunakum bi afwahi suna neman yardan ku da babunan wata ba qulubuhum zukatan su kuma taqi alwafa'a cikawa bihi da shi imanin suka ce a fassara sai kai haka amma a ka'idar larabci kai haka laraba sun ji ta maka dariya wato a ka'ida na larabci ana tsaye alif da lan da yake zuwa cikin karatu dan yace wata ba ku rubu alwafa bihi to a fassara in kana so ka karantar da jama'a wannan ba laifi sai kai haka ko a makaranta sai kai haka ko yara ganana sai kai haka amma a wajen laraba ne sosai ka zo ka ce wa ta ba gulubun alwaba sai a jama ka dariya saboda ba kai abin da ya kama- ya kamata ba wa ta ba gulubun alwaba kuma ba hali ka karasa harafin na ƙarshe harafin ƙarshe ba a ambatonsa sai ka sabe shi ya zama babu wa ba a ne amma ba za ka ce wa ba an ba ce wa ta ba gulubun alwaba shi kenan larabcin kenan an gani ka fahimci abin da bai yi amma wajen karantarwa ana yin haka dan a gane wani irin wasali ke zuwa karshe to kuma ga har yanzu su wayannan arnan wayannan kafiran Allah ya sake ce mana wa akasaruhum mabiya yawanku fasiquna fasikai ne naqiluna masu warwarewa ne lille ahadi ga alkawari masu warwarewan alkawari ne yawancin su masu warwarewan alkawari ne ko kun kulla wani mu'amala ko kun kulla wani alkawari za su warware yanzu duk abin da yake faruwa nan ai har na yanzu su sun san su waye suka yi amma me yasa ba su faɗa ba amma kuma an shafi wani komiti na zaman lafiya wanda an shirya ta yi komai amma me yasa ba su faɗa ba saboda dama ba su kai masu warware alkawari ne ba sa cikawa to saboda haka kullum mutum musulmai a zauna cikin shi ne kar a yi wasa mutanen suna nan kuma muna nan zai zama wa in kuntum mudna haka ka'ida za ta zama Allah ya taimake mu barka mu Allah kaifa da kakane alkawari zai kasance wa in ya zaharu a hali idan suka rabauta alaikum da ku la yarqubu ba sa kiyaye fikun a cikinku illan wato zumunci wala zimmatan wala wani alkawari yurlunakum suna neman yardanku bi abwayihim da bakunansu wata ba qulubuhum zukatansu ta ki cika alƙawari wa aktsaruhum mafiya yawansu fasiquna fasiqai ne inji Allah isharu bi ayatin lahi اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا bi ayatin lahi thamanan qalilan fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun har yanzu su wayannan kafiran da kuma ana samun Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ana samun gurbatattun a cikin musulmai to su irin wannan kafiran da irin wannan gurbatattu na cikin musulmai su Allah yake bugawa gaba daya zai yi magana da su sai Allah subhanahu wataala ya ce ishtarau sun sayo sun sayo ishtarau sun musanyo samanan kalilan dan kuɗi kaɗan mina duniya daga duniya bi ayatin lahi da ayoyin ubangiji alƙur'ani shine alƙur'ani sun sayo samanan kalilan dan kudi kankani da ne bi ayatin lahi da ayoyin ubangiji ana ta karanta musu ayoyin ubangiji Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza wanda ya haka za a bashi aljanna wanda ya haka Allah ya gafarta mishi wanda ya haka za a ji kansa wanda ya haka Allah za a rufa zai rufa filinsa duk suna ji amma dangane da haka sai su yarda ba sai suka ɗauki wannan aljanna suka ɗauki wannan jin daɗin suka ɗauki gafarar ubangiji sai suka miƙa sai suka karɓo ɗan gudun duniya ɗan kaɗan ɗan kaɗan samanan ƙalila wannan kuɗi na duniya ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan duk abin da za a baka kafirai ko nawa za su baka akan su illaci musulmai bai kamata ka karɓa ba domin kuɗin zai ƙare in ya ƙare to ya almana za su kasance kaga kan shiga uku wani ya tabbata to saboda haka yan wa musulmai kar musulmi ya yarda yana musulmi ya zama yana son da yancinsa menene yanci ya rinka ɗaukan sirri na musulmai yana tafiya yana gaya wa kafirai wannan bai dace ba ku dai ku yi hiran hiran ofis in ofis zai haɗa ku, wannan ba laifi amma wani abu na sirrin musulmai ka ringa gaya wa kafirai Allah bai yarda ba to yana da kama da an yi lahira an so duniya duniya mai karewa ne lahira kuma ba ta karewa saboda haka ya za ka yi da hankalin da basiranka ka miƙa abin da bai karewa ka karbo abin da yake karewa ka miƙa aljanna ka karbo wuta ka miƙa jin daɗi ka karbo wahala ya za ka yi haka to shi kafiri abin da yake yake na da kuma munafukai daga cikin musulmai da yawa musulman mu sukan yi kurkure wani tsari musamman idan ya zo a babi na siyasa za su ce ai kudin siyasa kudin banza ne sai a karɓi kudin wannan a sayar masa da asirin wannan ko kun da ku kula alƙawari da wannan alƙawari ya zauna sai ka ɗauka kuma sai ka je ka sayar wa wani ka karɓo wani ɗan kuɗi kaɗan to wai nawa aka baka dubu ɗari dubu ɗari biyu to ai kuɗin yanzu ya ƙare daga lokacin da aka yi zaɓe zuwa yanzu kuɗin da duk mai ɗan siyasa ya karɓa kowa yanzu kuɗin shi na kuɗi duk wanda suka karba in sun cinye kudin to amma kuma illan ga ta tana kasa ya tana kasa yanzu ga shi nan mun shiga cikin wani hali la ilaha illa wa la ilaha illa sai dai Allah ita kacce shari'a ba wai gudana take yi ba in an kai shari'a kotu abinda za a yi cikin zaki daya biyu a kare sai a kai shekara ne sai a kai shekara uku to shekara uku kan mai mulki bai mulki ya kare ba wani barnan da zai ai ai barnan ya kare to amma me ya kawo haka ko musulman ko musulman da kowa ga haka ku ne kuka cuce mu ba wasu ba musulman kun ga cuce mu kowai na sun irin nasu dan lokal gwamnan sun irin nasu wanda suke can sama su ma sun irin nasu yanzu duk mun riga mun bada mun riga mun shiga hannu kuma sai illa ma sha Allah sai dai addu'a amma riga an shiga hannu amma ko da musulman mu aka hada saboda haka yan uwa musulmai a ringa lura duk kudin da za a baka komai yawan shi sama nan kalilan ne dan dangane ne amma in ka taimaki musulmai yan uwanka ka taimaki kanka ka taimaki ƴaƴanka kai ma kanka za ka ji daɗi jama'a da su yabe ka Allah zai yabe ka in ka mutu kuma za ka shiga aljanna to amma me amfani ka karbi kuɗi da yawa ka jefa mutane miliyoyi a cikin damuwa kai ka ji daɗi mutane su wahala shi ne abin da kake so to wannan akwai matsala akwai matsala yan uwa musulmi saboda haka a lura ko da mutum Allah zai kashe shi wannan matsayi to kar ya zai shi a yi amfani da shi a sayar da yanci da yawa wani lokaci baya ina jin a wannan kofa muka dinga wazi irin wannan wasu lokuta can baya ina jin ban sani ko manta mutane su manta akwai lokacin da aka yi wata daya ba salari ana neman wata na biyu kuma an yi wani lokaci a wancan zamani wanda in salarin da aka biya yau baka je ka karba ba manyan cinyewa suke yi to yanzu dan Allah na son da biyu wanda wancan zamanin suke wannan zamanin su ne da wane da wane da wane da wane duk ku dauko da sun ku aje su akan tebur ku biyu waje cin zuwa waje cin jin daɗi babu kudin abubuwan da suka yi ya wuce kuma yana nan a kan domin lokacin sun wahalar da mutane ba na wasa ba an wahalar da mutane ba na wasa ba to gashi ya wuce kudin har ga an cinye ka kuma yanzu sun fi kowa lalacewa yanzu akwai mutumin da yakin waɗannan in ka jirgi za su rata samu dubu gudu kai dubu gudu mai yawa ɗari biyar ɗari biyar wallahi tallahi ya su kama wajen da amma ya cuci jama'a ya cuci al'umma shi ya manta ma a wannan lokacin ne na so za a yi wani abu yan ɗariƙa yan ɗariƙa yan wani na wancan zamanin da suke ciye ci ai mu ne yan ɗariƙun ku ba mu kuɗi mu ba ku matsayi an ya ga ya wuce an ba ku kuɗi kun ba da matsayi yanzu da ku da mu zuwa suka wani jama'a kun gani yanzu ba mu yafe muku ba kuma yana na kan ku kuma wani ya yafe wani ba zai yafe ba ko yanzu wata kila kun manta amma idan kuna da kasar kasar da karatu shekara goma takwas tara ku dinga sa kasa jin kwaji abubuwan mamaki da a yanzu in kuka kwatanta zai kuwa ne to yanzu kuma ga an sake yin kwatawa wasu a jihar wajen zai da mu musulmai ne yan uwan sun zai da mu an karɓo kuɗi nan kaɗan an miƙa an yi abin da aka yi to ya al'amura za su kasance wahala ne za mu sha mu ma za mu sha wahala su ma za su sha wahala to nan ba shi ne ma damuwar ba damuwar ran da za ka koma ga Allah ga ka ga Allah to ranar shi ne tashin hankali mala'ikun nan gilazun ne shigadu la ya suna Allah ma amaran wai ba da ma yi umaran ga karfi ga kwari su daga Allah ya ce duk kamo ka kamo ka ga ba wani sassauci ba kuma wanda ya zai hana ni dan Allah dan Maulana Rasulullah irin wannan mun ji Allah mu dinga kiyayewa shine albarka na wanda Ramadan shine albarka Qur'ani da ake karantawa shine albarkan wa'azi a gaya wa mutane abinda suke yi su bari su bari su bari babu alheri ciki in dai mummuna ne in kuma na alheri ne to su kara su daga karawa su daga karawa su daga karawa to wannan aka ake so yadda muke magana kan wanda abu ne kiran yanzu mana ko ba ku ke bari ba jiya to amma likita ya zo ba kuɗi sashin da za a zo shi ba gyara ba ba kujuru ba wanka ba inji ba menene ba menene likita zai zo zauna muku haka ba kuɗi me ya kawo ba kuɗi kaga illoli na na mutanen mu suka ja mana wannan irin garari ban sani ba ko gwamnati za ta yarda ta yi wani doka mana gwamnati ta yi wani doka duk wani gwamna da ya zo kowa in dai gwamna ne in ya ci bashi a zamanin shi ko da ya sauka shi ne za a kamo ba wai ya ce wa gwamnatin kasa ba a shi kansa shi kansa wataƙila za a samu sauƙin wayan abubuwa wataƙila wataƙila za a samu sauƙin wayan abubuwa kuma idan wataƙila akwai security wataƙila suna matsalawa turawa suna jin karatu kuma irin wannan information ku rinka turawa gaba kuma wajen karatun la'azara ko gidan shi ma zai ma nuka kanda me wani nan ya ce gwamnatin tarayya ta wani doka dokar da zai nuna cewa duk wanda ya ci bashi a zamanin shi gwamna to ko da ya wuce in matsala ya taso shi za a kamo ba wai ya ci ma ainihin gwamnati ba su a wajen biyan boko wai gwamnati daban mutum daban sai a wajen yan boko ba gwamnati daban ka ce kana karan gwamnati ya ba wani shi ba shi bane gwamnati ne ku zai yi da gwamnati shi ba ruwan ya tafi ya ce muku bashin miliyoyi biliyoyi ya tafi ya bar muku kuma biliyoyi nan ba ku aka yi muku aiki ba a shi ya san yadda ya yi ya dan dura abin a cikin aljihunsa ko ban da bar ku da illa lillah wa inna ilaihi raji'un wani kila dan zabulani jiya kafin muke gaya wani bawan Allah wani da ruwan gida jiya ya ce ban da ruwa da faro baron da ya sha wallahi tallahi kunun da zai sha ma babu kunun da zai sha babu sai na to iyalan ka ba yace malam bar ka fara bani isha ina je gida kuma zuwa da ne ba zai faru to babu babu bayan da iya ya iya babu to je ke nan yau kan wani hali kuma ke cin zai na masha Allah sai na masha Allah muna da ladi mu barka zuwa wannan majalisi na mai albarka saboda ka yan wa musulmai dan Allah in kun ne ta ji jiki ta tsira Qur'ani na ce iktarau bi ayatin lahi sun sayo da ainihin wato a ayoyin ubangiji sun sayo ne ne samanan kalila kudi dan kadan mina duniya daga nan duniya ai taraku sun bar itiba'a binta lin shahawati saboda sha'awoyi hawa da son zuciya suka bar binta ita mai ita alkur'ani ita ayatul lahi sun bar binta sun miƙa sun zo dan amfanin duniya kaɗan dan shawoyinsu da ainihin son zuciya kun ji ba wai don Allah ba ba kuma wai don manzon Allah ba ba don lahira ba a don sha'awa kurin da son zuciya kuma ba shi kenan ba ga wani abin da suke ko mummuna in ji Allah fasaddu sun tsara mutane an sabili daga barin tabarkinsa dinihi addininsa sun tsara mutane daga barin addini ba sa yarda ba sa bari a zuwa shiga addini Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahum haqiqa su ma kanu abinda suka kasance ya amalunahu suna aikata shi sa'a ya yi muni bi'isa ya yi muni abinda suke aikata wannan ya yi muni to akwai mutuwan da yake zuwa da ya amalunahu akwai mutuwan da yake zuwa da ya amaluna bihi to duk yana ba da bayi da duk dai sun bar aiki da shi shi alkur'ani ayoyin alkur'ani wannan irin aiki nasu ya munana shine Qur'ani yace amalugum haza aikin wannan ya mugurta ya munana a ce dai mutum shi bai bi Allah ba kuma bai bari an bi Allah ba kamar yadda wasu na faɗa yadda na bai wazi ne zafi sai ce ku kyale malaman nan talauci ne da ne kaga shi bai zai ya karba ba maimakon ya bar mabiyansa su karba zai jefa shubuha ya jefa musu shubuha kuma Allah zai ga dama ba tunda wannan shine dagutu zu shine shedanu zu sai daga sun bi shi sai da yarda da abin da ya faɗa talaucin ne da zai shi ba zai duba ayoyin Qur'ani ake karantawa ba ba zai duba zancen Allah ake karantawa ba a shi ma zai kaddara haka ne al'amura yan wa musulmai wallahi mu shiga zai yin mu mu mai da hankalin mu muna jin ayoyin Qur'ani ana karantawa yau na zaton wajen kwana uku kenan muke ta magana akan alƙawari alƙawari alƙawari amana alƙawari amana alƙawari amana me yasa kaburan nan Allah musu abin da ya musu ne musu albarka ba su da alƙawari ba su da amana in an shirya magana da su sai su warware don haka Allah tsine musu albarka kuma ƙarshen su wuta kuma in kai kana musulmai musulmi sai ka ɗauki irin wannan ta'ada irin wannan ɗabi'a karima Allah lalace ka karima Allah tsine maka albarka kuma ko da ana ganin kamar kana da imani Allah ce babu imani a wajen ka hadisi ya gaba daga maulana rasulullah imam ahmad ya zo da shi cikin masnadu kuma imam al-hajar ya zo da shi a majmu'ul zawaid imam al-bayhaqi ya zo da shi a dalailun nubuwati dukkan ruwayan ana dan maliku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda bai da amana duk mutum da kaga bai da amana ko da ya ce yana da imani Allah ya ce ƙarya ne babu inda akwai imani imani na shi za ka hana shi ya warware wannan amana za ka hana shi sannan kuma ya tsara cewa wala dina liman la ahada lahu babu addini ga wanda bai da alƙawari to musulmai kun ji duk mutumin da bai cika alƙawari Allah ya ce bai da addini maulana rasulullahi bara cikin wannan hadisi ya ce bai da addini masnad ya kawo shi da wayan nan marawaita kuma har yanzu alhafiz ibn hibban shi ma ya rawaito wannan hadisi da muke magana kuma dukkan surayin ana dan malik ne la imana liman la amanata lahu sannan kuma wala dina liman la ahada lahu haka hadisi ne babu imani ga wanda bai da amana kuma babu alƙawari babu addini ga wanda bai da alƙawari ko da ya ce ni musulmi ne ina da addini addini na musulunci Allah ya ce ƙarya ne manzo Allah ya ce ƙarya ne ba zai fahimci haka ba sai ran da mutuwa ta zo mishi mala'ikun za su zo maza daga ranar zai raina kansa in ya mutu ya je lahira Allah ya tashe su zai bincike shi idan yana koyo mutane aikin ka Allah ba abin da bai sani ba Allah ba abin da yake koya masa duk inda ka shiga Allah yana kallon ka kuma akwai mala'iku masu rubutawan aiki ayan Qur'ani ya nuna masu warwarewan alƙawari Allah ya tsine musu albarka su ne ‘yan wuta su ne tababbun saboda nassin allazina yanquduna ahada llahi min ba'di mithaqihi wa yabtaguna ma amara Allahu bi an yusala wa yufsiduna bi darani ulaika humul kafiruna lallai masu warware alƙawuran Allah ba sun riga sun dauki wannan alƙawura tsakaninsu da Allah ne tsakanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tsakanin da musulmai yan wanda ne hatta tsakanin ka da kafiri in kun yi amana in kun yi alƙawari kuka kulla alƙawari amma sai ka zo ka warware yan kuluna adalla kuka warware alƙawarin Allah na ba da ni zaki bayan ku har da an kulla kuma da aka warware wai ya kaddabuna suka dawo suna yankewa ma amara Allah bihi an yudala abinda Allah ya umarni a sadar cewa an yi alkawari a cika a kula da zumunci a kula da yan wandaka na musulunci a kula da kaza da kaza wannan abin da Allah ya umarni a sadar sai mutum ya zo ya yanke bayan ya yanke kuma wa yumsinuna bidarar aka kuma bayan kaza kuma banda barna ba abin da ake yi barna kurum wannan zalunci wannan wannan ya cuci wannan wannan ya warware alkawarin wannan wannan ya warware alkawarin wannan aka dawo na ta barna Allah ce ula'ika waɗannan da aka lissafa in kana neman tababu ya ce hum su alkafiruna su ne tababu ma'anar su su ne yan wuta su ne wanda Allah ya wata da halalin sa wuta wata ayar ma kam ai tambaya take yi da kalma mai karfi wanda mai firgitarwa take cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ko da kuka yi imani da kuwa ke magana Allah ya ce lima don menene da wani hujja da me kuka dogara menene gagarar ku taquluna ma la taf'alun kuke faɗin abin da ku kun san ba za ku yi aikata ba abin da ka san ba za ka yi ba ba za ka yi aikata ba to dan me kake faɗa dan me kake yin alkawari kai wa wannan alkawari matanka ne a yayanka ne a abokananka ne a jama'anka ne a wanda kuke aiki a wani dare a kazumi ne ma abokin aikin ka ofis kai alkawarin da kai ka san ba za ka cika ba Allah ya ce bari in gaya maka kabura maktan inda Allahi an ga goro mala ta bani yana ya yi ta abu mai muni kwarai sunan shi da larabci makatu makatu wato abin da munin da munin ya wuce dukkan yadda mai zato yake zato munin da ya wuce shine makatu abin da hankali da ilmi bai ganowa sai da ta sallama wa nasi yadda ya zo da shi to ya isa matuƙa abin ƙi abin muni a wajen Allah mutum ya faɗi abin da shi ya san ba zai iya ba ya kwatari ya tabbata amma kuma dangane da haka sai ya faɗa kuna abin shi kuma ya koma ya zaman sa wa aqul ya hadilla idza hatu wa la taqul la ma na ba'da tawjidiya ku cika alƙawran Allah in ku riga kun dauka ana ambaton alƙawran Allah alƙawran Allah da kowayen ka ci ka dauki alƙawarin kaman ka kula da Allah ne kar ku warware bayan kun riga kun dauka kar ku warware in kuka warware nan masifa ce ita amana tana da girma lokacin da Allah ya halicci amana ya girgiza ta sai ya ce to a ina zan ajiye wannan amana a waje na to ai ni na halicce ta kuma na so jama'a su amfana da ita ne saboda haka miƙa wa halittu dai to wasu halittu za miƙa musu saboda haka sai aka miƙa wa jinsin mala'iku mala'iku suka kasa ɗauka aka miƙa wa jinsin sammai suka kasa ɗauka aka miƙa wa jinsin ƙasai suka kasa ɗauka aka miƙa wa jinsin duwarwatsai suka kasa ɗauka Allah ya gama bin dukkan halittunsa suka kasa sai zo kan jinsin ɗan adam shi kuma jinsin ɗan adam da yake akwai alhaƙiƙa muhammadiyya tare da su da aka miƙa mata sai ta ce إنا أرنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يأمنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا شيلا هذا ما يدعوك هذا الشتاء دان آدم يا دان أمانة هو ظلوما من يوم ظالم شنكان ya zalunci kansa ya dauki amana kai jahula ya zalunci ma amana kuma Allah duk sai kawo da siga mubalaga ne yawan zaluntar kansa ne yawan jahilci an miƙa samai ta kasa ɗauka an miƙa kansai ta kasa ɗauka an miƙa duk wanda aka miƙa ana miƙa ɗan adam da ya kuma da ya shaɗa sai zo ya kasa cikawa ya kasa yi domin jinsin dan adam yana zai kenan amma ana magana afrad dole za a cire annabawa za a cire mursalai a cire ulul azmi a cire shugaban zanen muhammadu sallallahu alaihi wasallam to amma mu ba muna cikawa hadisi ya tabbata imamu buhari ya rawaice shi a ainihin kitabul aiman sannan imam muslim ya zo da shi a kitabul fitani dukkan zuwa nan ruwayan da ina abin hurairata yace ita asalin i amana Allah yana jefa ta ne a zukatan bayinsa in ka ga mutum ya cika mana to ba ƙarfinsa ba ba dabaransa ba haka Allah ya ga dama an jefa masa to zai zama yana cikawa to idan aka jefa masa kana bin Allah kana cikawa sai ka zo ka fara kasala to sai Allah ya ringa zara abin a hankali a zuciyarka amma ba za a zare gaba ɗaya ba sai a bari sai ka yi bacci kana cikin bacci sai Allah tura mala'ika ya je zuciyarka ya zara imani sai ka sa ka kashe uku sai dauke daya ana nan ka sake yin wani bacci sai a sake zara daya ka sake yin wani bacci sai a zara kashi na karshe sai zama an cire amana sai dai gurbin amanan ne gurin a zuciyarka to da an san kana da amana to amma bai zuciya da kowa barra da an dangana da amana to amma yanzu sai ga kowa barna dalili kuwa saboda akwai wasu abubuwa na ƙa'idodin ubangiji da ka karya to tun da ka karya to shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala zai maka ka to saboda haka shi amana abu ne mai girma yana daga cikin farko farkon abin da Allah zai ɗauke a bayan ƙasa ya zama sai sunan da amma ba shi amana ya ce gari kamar wannan kaf sai a leta babu mai amana kwaya ɗaya ya ce to amma da mun taɓa samun labari an ce an wani mutum a beji sunan da wani yana da amana to sai a tafi bejin a je gidan wannan ko indiga din da yake zama ko gidansa sai a zauna abinda za a kulla sai a kulla a wajen saboda wannan bai cika amana amma amana ba ta riga an ɗauke ta saboda wanda aka bari a bayan ƙasa gaba ɗaya duk ba su cika amana to ba wani na bayan ƙasan ba wanda ake ɗauke amanan mu ɗin ne ana ɗauke ta a hankali a hankali a hankali a hankali akwai bawan Allah da aka gaya mana idan ka bashi ajiya to yanda ka bashi ajiyan yanda ka ɗaura kayan ka haka za ka zo ka samu na kuɗi ba zai taɓa taɓawa ba ya taɓa ya warware Allah tare shi ba zai warware ba ma ba zai san me yin a ciki ba zai ce bari ɗauki wannan kuɗi in juya in dawo da shi yadda ka bashi haka za ka zo ka samu kudinka mu kuma yanzu haka ne ku ko ba haka bane yanzu wani kana bashi amanar kudi a je mun magana ya kare shi kenan shi zai ce bai aike ba ne a gidansa ba ko ba ka zai faɗa ba to amma ya Allah ya bi ka sanin ba aike ba ne a gidanka ba kuma shi Allah bai ce a yi amfani da wannan kudin ba to saboda haka jama'a kun ga yadda ake yin wasa da amana sai amman ta zo tana tasiri akan mutane ya zama dole mu kula da wannan amana kuma amanan nan da Allah ya bijirar da sammai da tsaddai da meye da meyon farkon su shine tauhidi farkon su shine tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in babu tauhidi to komai ba ya rikici dole sai da tauhidi shine komai zai gino a kansa amma babu tauhidi komai ya rushe yan uwa musulmai saboda haka muna roƙo dan Allah dan Maulana Rasulullah a kula a kiyaye a tsifarci da wannan duka gurgudu sannan alkawari in aka yi ta a cika ta kuma kun ji a cikin ayoyin da muka karanta yanda Allah yake zargin kafirai ko da sun yi nasara a kanku ba su kula da zumunci ashe zumunci wani abu ne mai girma ashe wani zumunci wani abu ne mai daraja ashe zumunci wani abu ne wanda Allah yake so annabi Muhammad yake so bayan Allah yake so to amma yanzu mu muna wasa da zumunci mutum ne za ga yana da iko yana da iko a gidansa ya ci ya sha ya koshi amma ga yan wasu suna fama da yunwa suna da yunwa amma shi a gidansa ya koshi ya kula da zumunci kenan ai ko da kuka jana cewa waya Najeriya akwai wani miloniya ne biloniya ne kaza biloniya ne kaza ba ta yin abin da Allah ya ce ni ayi a babu yanzu duk manyan manyan masu gudun mun nan ka fara tun daga zan tsofaffin shugaban kasar nan zuwa abdulsalami ne yanzu ba bangi ne ne har zo kan dubai president zuwa kingo abubakar dan Allah da annabi na son tafi ba su da yan uwa masu talauci nawa suka ba su to kun ga ba ta yin abin da ya kamata ba ta yi ba ta yi yau duk kudin da baban gida mallaka ko a cikin ya mallaka in zai tsora na kan kudin awa ɗaya yawa zai zama kudi ya kare awa ɗaya a bani lissafin kuna cikin awa ɗaya wallahi zai dawo titi ko wani shi ina san da zai kaso domin zan ɗigo zan kawo nan taraba mu an to jama'a muna fama da wahala ga wasu sun kashe kuɗi kuma taraba ma billahi la ilaha illa wa zan kawo nan gibi kason izin nan zai fi yawa don yana cikin izin na san mutanen izi na zari da ake ciki zan duba an ga in biliyon kaza ne in ma ya kai kowane za ba shi biliyon biliyon za shi a bayar gurum a yi lissafi a ɗauka wato masu kuɗin ne ba sa yin abin da ya kamata shi za kuke ga suke tarkacewa inda suna yin abin da suke kamata wallahi gudun ba za su taru da kai haka ba ya kana da dan wanka abin da zai ci ya bugar minsa riga ya bugar minsa jinya ya bugar minsa amma wai kai kana da miliyoyin kuɗi men amfanin men amfanin kudi wayan nan kudin da ba za ka taimaki dan wanka ba to saboda haka yana daga cikin zargi da Allah ya wa kafirai ba za kula da zumunci to duk mutumin da shi ma ya zama baya kula da zumunci to ya shiga cikin wannan zuri ba ƴan ma musulmai saboda haka kula da zumunci a taimaki juna gwargwadon iko in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum in dai kun taimaki addinin Allah kun taimaki bayin Allah kun taimaki zuriyar ku to insha Allah wal karim rabbul izzati ba zai manta da ku ba kuma Allah zai taimake ku zai bude muku gurbin arziki gaba zai muku da arewa abinda ba ku yi da su ba Allah zai muku amma in kuka juya kuka bada baya kuka takira a to shi kuma zumuncin nan Allah ya ce kukan yi ma rantsuwa da ita kukan nemi taimako ku yi magiya tsakaninku da junanku da wannan zumunci saboda nassin wattaqullaha allazi tasaaluna bi wal arham inna allaha kana lakum raqiba ku ji irin wannan ubangijin da kuke roƙon junanku kuke magiya da junanku dan zumunci wani dan Allah dan annabi dan zumunci a taimake ni wani dan Allah dan annabi dan zumunci to wanda ya dubi Allah sai kaga ya yi taimakon amma wanda bai dubi Allah ba sai kaga a shikenan an ambaci Allah an ambaci manzon Allah an ambaci zumunci amma shi ne damu ba saboda babu Allah a gaban shi babu manzon Allah a gaban shi babu kula da zumunci a gaban shi a abin da yake gaban da gurin yana gaban sa saboda ga yan uwa dan Allah dan annabi mu rinka kulawa na taɓa karanta muku izzan wani yaro da ya je wajen babansa ya gaishe shi aka yi dace uban na zabe da kuɗin da zai yi cebare rana uwan ma ba ta da kuɗi uban ya tambaye yaro kana da dan wani abu ka bamu mu yi cebane ni da uwanka ya ce babu a ce a ƙarƙashin aljihunsa akwai kuɗi akwai kuɗi shi kenan ya ce babu ya gajiyar da ya tafiyar ba Allah sai jarrabe shi wannan kudin nashi sai ya faɗi ya bata ya nema ya nema bai gani ba ya wura wura sai da wani don baba ba ga kudi na ba ce wani kudi ya kudi na ne ya faɗi ya kai nawa ya faɗi adadin kudin sai ta yanzu wani kana da kudi a jikinka ni da mahaifiyarka mu muka haife ka za mu kwana mu ci abinci ba kada Allah ya sa daga wannan kudi shi kenan kuma kudin da bai gani ba kuma ya yarda saboda mahaifinsa ne shi ya haife shi wannan kuma mahaifiyarsa ce me zai gaya wa Allah ubanka kai mishi rowa ubanka kamar rowa wanda ta haife ka kamar da rowa to wa za ka ba a duniya wanda za ka ji daɗi ya wuce wayannan mutane guda biyu ai babu ai ko da sun tafi lahira ma za ka rinka yin sadaka kana neman yardan bare suna da rai suna cin halin rayuwa to me yana amfani irin wannan saboda haka da yawa samari suna da irin wannan tsari sai ka ji mutum yana cewa bai da kuɗi bai da kuɗi amma akwai kuɗi a maranta ko shekarar jiya nan irin wannan ya faru wani yaro uwarsa ta tambaye shi ya ba da titin kwamfuta ne ko sai ita ne da shi wace gari wani yana neman izini ya mishi izini zai kai kuɗin aure ga naira dubu talatin ba ka iya ba wanda kuɗi da zai gobe ba amma ka iya ba da naira dubu talatin a kai gidan aure wannan yaro ya yasa ya yasa ko ba ai ko da ba ka da komi a cikin kuɗi zai ka shiro ka ce akwai ga wannan Allah zai ba ka wani Allah mai tausayi ne zai ba ka yadda ka taimaka wa mahaifiyarka musamman ma da shi wata Ramadan wannan kuma shekaran jiya jiya nan ya auku shekaran jiya jiya wata na magana na ce jiya an guri jiya an guri tana kuka na shekaran jimin shi kuka wallahi bai isa ba shi in banzan shi shara hawa ya yi ba komai kar jimin shi kuka wuce mu mishi addu'a Allah shi ne shi Allah ya sa ya gane amma ya aikata kuskure ya aikata kazubara to ina amfani shi to wannan wannan ko da uwan ba da lafiya take ban kuɗi sai magani kuna da zai bata ba zai bata ba saboda zai da tausayi dan Allah dan annabi yan wa musulmai amfanin zuwa wajen karatun irin wannan a ringa sifantuwa da sifa na bayin Allah a ringa sifantuwa da sifa na yan aljanna a ringa jin abin da ake faɗa a kiyaye abinda mutum baka da shi wannan Allah ya baka da shi amma kana da shi to kada ka yi rowa rowa ba kyau alama ce ta yan wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na ga aljanna wawaye ne suka cika ta na ga wuta masu wayo ne suka cika aka ce ya rasulullah muna neman fassara an ja baki a muna fassara yace eh yan aljanna wawaye shine wanda kudin su suna bayarwa za su ba iyayensu za su ba matansu za su ba ƴaƴansu za su ba abokanansu za su za su sha za su saye tufafi za su saye magunguna duk za su yi amfani da shi saboda haka Allah ya sa su aljanna su kuma ɗan wuta masu wayo suna da kudin amma zai suka rike ɗan ɗan ɗan ɗan shi ba zai ci ba ba zai ba karshi ba ba zai ba iyalansa ba ba zai ba iyayensa ba ba zai ba matansa ba ba zai ba 'ya'yansa ba to mutane nawa ne aka yi waɗanda suka yi rowan kuɗi suka hana iyayensu da matansu da komai suka mutu suka bar kuɗin aka zuwa ga gada to kai ma mai tara kuɗin abin da zai faru da kai kenan in ka tara baka yi amfani da shi ba wai kai kana wayo ba za ka bayar ba to Allah ya sani ran da mutuwa ta zo maka kai ka isa ka ce mutuwa ba za ta dauke ni ba ka isa ba zai yiwu ba saboda haka ɗan ma musulmai wayannan ayoyin qur'ani da wannan hikayoyi da muke karantawa da tarihi na kafirai wanda suka da zamanin da annabi muke karantawa su zamanin su ya wuce mu zamanin mu kenan yanzu mu ne qur'ani duke mana wa'azi ba su ba su kan nasu ya riga ya wuce kafirin da ba zai dawo ba a ya riga ya wuce wanda suka warware alkawarin nan ba za su dawo ba sun riga sun wuce yanzu da mu ake ake magana saboda haka ba ana lura ne da sababin sauka ba ana lura ne da umini na zamewar wannan sako na Allah zuwa ga dukkan hannu saboda haka kowa da kowa ya yi kokari ya mai da hankali ya kiyaye ya riki wani abu gwargwado wanda zai amfani da shi to ranan da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba yau la yanfa'u al-mal wala banun illa man adalla bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wacce take zuciyar nan barkatacciya kubutacciya akwai la ilaha illallah a cikin ta kuma ta abin da ka ciyar ga iyayenka ko ga matanka ko ga 'ya'yanka ko ma ga kowa kai ko akan kanka ka ciyar Allah sai ya mai maka hadisi ya gabata daga maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce Allah ya nishi malaiku guda biyu daya Allah ya tashi a bangon gabas daya yana bangon yamma mahudar rana da mafadajja shi wannan na gabas kullum addu'ansa Allahumma aati munfiqan halafan Allahumma aati munfiqan halafan ya ubangiji na roƙonka a'adi ka bawa munfiqan mai ce da dukiyarsa saboda Allah ka bashi mai halaba maiwa ka ninka maza ka dada ninka maza ka dada ninka maza ka dada ninka maza wannan addu'a ne na shagon muna addu'ar mala'iku kuma wajen Allah karɓaɓɓe ne yana roƙa maka Allah Allah ya baka ya da ƙara maka ya da ƙara maka shi kuma na yamma sai riga cewa Allahumma a'aɗi mumsikan talabar Allah na roƙonka a'aɗi ka bawa wato mumsikan wanda ya rika dukiya ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan baya ciyarwa ka ba shi mai talaba hasara dukiyar ya ta samu hasara ya ki ciyarwa Allah ya rika jefa dukiyar hasara a nan ya bani a nan an sace musu dukiya nan akwai ga ta mutu can saniyar da babu nan yone ne haka ka ba shi wannan wannan mala'ikan addu'ar da kenan jama'a wannan addu'a ne ne je ko mummuna mummuna addu'a amma wa ya jawo kai ka jawo da kana ciyarwan abin da ya samu haka ba zai samu haka ba a'a sai ya zama ma Allah ya ƙara maka idan da ƙara maka hadisi ya tabbata daga Maulana Rasulullahi Allah ya kan ba mutum kuɗi a hannunsa sai ba shi kuɗi a kafadunsa sai ba shi kuɗi a kansa sai ce na ba shi kuɗi a wurare uku bari in jarraba shi kai bawa na kai da kai bawa na ne eh na hannunka nan ka bayar wato shine kamar mutum ya ce bari to sai ga ya ce bari ya rubatacce wani kuma yana da kudin zai ya kice bana zamanin da ya ce bane yalwatacce sai kawo gida ya yarda kenan Allah ya ce ciyar ya yarda ciyar ya ce bane ya kawo gida Allah ce eh lalle wannan ya yarda da ni ne ubangiji ba sai ce malaiku kudin da yake kafadan sa dama ya bi na hannun yawa sai ce ku dauko da shi ku ban ku danka mishi a hannun shi na kai din sai ya dawo da shi kafada sai ce ko a koma cikin taskansa a wani dukiya mai yawa ma dukiya sai a dora mishi a kai sai a ce bada na hannunka idan ya bayar sai a sauko mishi da na kafada sai a sauko mishi da na kai a kafada sai a sake shigo wani a dora masa yana bayarwa ana bashi yana bayarwa ana bashi yana bayarwa ana bashi yana riƙewa Allah zai rike na shi to jama'a in kun ji wannan hadisi kun bayyance shi yanzu da kyau ne kama da ku a ciyar a bayar a yi komai yanzu da yawa wasu samari suna da ɗan wani abu da suka gane suka makale amma tun yanzu zai suka fara kuka a wannan azumi ba kun zafi ba kuɗi ba kaza ni gaskiya yare na zai rage a wuri bari musu kayan sallah ba Allah ya san kana da shi munafiki Allah ya san kana da shi wanda abin ya shafe su su Allah ya san amma kai kana da shi ai an gaba da kafiya shanu nawa kafiya da Allah ya zai zani zani shanu ya guda ɗaya zani nawa kake saya to kaga to wani ya sai shanu da yawa amma zai ce ba kuɗi kari ya kake munafiki akwai kuɗi wani kuma yana da su ne a banki ya ijiye baya so ya saka kai ma an an gane ka wani kuma ya sayi moto ya canja moto ai mun sani mun sani wani suka sayi moto a kwanan nan duk muna da labarin eh duk muna da labarin to kuma ka ce ba kuɗi ka ce ba za ka yi wa ɗanka rigan sallah ba ba za ka yi wa matanka ganin sallah ba wani irin mutum ne kai akwai kuma yan boko kuma wanda wai kuma masu wayo kuma wayo na rashin wayo wai wannan mata ta ce tana aikin gwamnati na karban kuɗi ni ba zan mata kayan sallah ba sai a cikin wannan kusan da daren shi wani shi ne ma mata aiki yau na ji garo kan ne ma mata aiki ko Allah ya nema mata to wai da kai wannan wayon me ta kan kayi gaba ko kayi baya in ba su samari kuna cutan kanku kuna cutan kanku ba wayo bane ba dabara bane akwai wani bayar Allah tana gaya mun mijin da tun da suka yawo har zuwa yanzu da nake magana bai taba saya mata zani ba eh wai shi wai wai wai ya nima da aiki aiki na nan naira dubu goma sha hudu ba dubu goma sha hudu kuma kun sani da yake yi in aiki yanzu zai raba kuɗin biyu sai ya rike rabi a'a yau na ga dabara ina kuma ka ce kuɗin ta ne kuma ka rara rabi ka kawo ka tarihi sai ba da in ce ba nan naira ɗari biyar ne zai ba da ɗari biyu ya zai ci aya ni sana ne to na ga mai wari to kaga duk wannan kana tauye kanka ne da kanka yanzu a sai kai ba za ka iya dunkula kuɗi wanda ya kai imanin naira dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin gaba matan gaba yanzu daga cikin ciyamomi da aka yi wanda suka gabata da ainihin kansuloli da aka yi da Allah wani kansula ne taɓa dunkula kuɗi dubu hamsin ba matansa dubu hamsin da Allah ka taba karban dubu dari biyu ka taba ka taba karban dubu dari uku to amma baka taba ba matan da dubu hamsin ba to maulana rasulullah in baka san wayan annabi muhammad baka san wayan annabi muhammad shi idan kudin ya zo sisin ko ba ya rikewa sisi sisi duka ba dai zai raba musu duk gaba daya in an kawo masa dubu talatin zai zo ya zauna da kanshi zai rarraba kudin ina zauratu bintu zamatu da ke gani gobe dauki naki ina aisha gani dauki naki ina hamza gani dauki naki dukkan su kowa sai an bashi kuma yana ba yana farin ciki ba maganan gori a babu ba maganan gori annabi muhammad akwai wani yana dadi da abokin shi wani shi idan ya leƙa ya ga matarsa tana da kuɗi sai ya yi sanyan da ya raba ta da kuɗi kuma ɗan uwanmu ne da tariƙar tijjaniya sai ya san yadda ya raba ta da kuɗin sai abokin ya ce me yasa ya ce wai ai mata suna da girman kai in ka bar ta da kuɗin sai ta ringa maka wani girman kai wani ɗagawa yau na ga gabu wani ɗagawa za ta maka wanda take ƙarƙashin mulkin ka sai da ka ga dama za ta sarrafa ta to duk wannan idan yana karantar da wani abu yana karantar da muna cutan kanmu da kanmu wanda ya ga dama ya bari ganin damansa wanda ya gaba zai bari ba shi ke nan amma in jide da kai da talauci kun kulla a kwarai kuwa ai kwarai kuwa kwarai da gaske in dai ba za ka kyautatawa iyayen da suka haife ka ba ba za ka kyautatawa matan ka ba ba za ka kyautatawa ma iyalan ka ba to kai da talauci ai kun kulla wani dabara zai za ka yi da kake tsakin ciyar ciyarwar da taimakawan kai a ka kaga ka duwayen su kuma masu yi yau kaga Allah ya rage su da shi in ce sun fi ka haske a nan duniya to a lahira ma sun fi ka haske saboda haka yan mu gyara yan boko mu gyara ba wai da bara bace a ringa irin wannan lalle Allah ya zaga maka da alheri ka ne ma mata aiki amma ka bar mata kudin da ka ringa karba eh ka bar mata kudin da ka ringa karba to an san da gaske kake yi to gaba ma a mai da hankali kun ji dai wannan nasi ya ga mana ishtarau bi ayatin lahi samanan qalila fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'maluna cewa sun miƙa rayuwar lahira sun miƙa aljanna suka zo duniya ishtarau sun sayo samanan qalila dan kuli kadan bi ayatin lahi da ayoyin ubangiji kuma ba shi kenan ba suka zo suna tsare mutane daga barin addinin Allah fasaddu an sabilillahi hanyar Allah wanda Allah yake abi ba su bari abi to abin da suke aikata wannan ya munana kuma ga su yawancin su ma fasikai ne abin da suke aikata wannan kuma ya munana saboda haka yan uwa in kunne ya jiyo jiki ya tsira dan Allah dan Maulana Rasulullah muna shi mata mai alfarma ne Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya biya bukatun ku abin da kuke so na alkhairi Allah ya tabbatar muku abin da kuke so na shari'a Allah ya kare ku in akwai tambaya daya biyu zai mu amsa in babu kuma zai mu shigar da addu'a gobe mun zo sai mu dauka daga wannan waje kuma jama'a ba za mu gushe ba dai muna muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi a bisa taimakon da kuka yi mana musamman taimakon malamin malam Muhammad Salisu a kuma malamin malam Abdulsalam ya ce a gaishe ku a gaishe ku suna godiya kuma suna addu'a Allah ya biya bukatun ku kuma Allah ya sa malam ya samu lafiya da dukkan marasa lafiyar mu menene tambaya da tambaya na farko tana cewa ita ce take azumi na watan ramadani sai ta shiga wani na rashin lafiya na wanda wanda ya kai da likita ya ce da aji azumi to kuma a shekarun baya akwai azumi da ta sha wurin ashirin da bakwai ba ta ma yi biya ba sakamakon rashin lafiya to shi ne ta ɗaurin ne ta ɗauki azumin tana azumi kuma yanzu haka ma ta sha guda bakwai to a shekarun bayan nan ta tambayi wani malamin sai ya ce sai lalle ta rama azumin ba batun maganin ciyarwa to shi ne take neman ƙarin bayani a kai a ƙarshe tana roƙon a mata addu'a Allah a ya raba ki da wannan larura muna roƙon Allah ya raba ki da wannan larura shi ciwo iri biyu ne akwai ciwon da likita a cikin iliminsa dan Qur'ani ya ce wa ati kulli zai haqqin haqqahu dukkan wani ma'abucin haƙƙi a ba shi haƙƙinsa to saboda haka a cikin iliminsa sai ya gane wannan ciwo zai iya warkewa wannan hukuncin shi daban wannan ciwon ba za a iya warkewa ba har abada to shi ma hukuncin shi daban ciwon da likita ya ce ba za a warke ba har abada to shi kan babu ma wani sauraron ramawa sai da ringa ciyarwa ne guru amma ciwon da ya ce a iya warkewa to zai ta tsaya in ta warke sai ta rama azumi tunda ana ganin za ta warke to in ta warke za ta rama ba cewa za ta yi ba sai dai inda likita ya ce ciwon ba a warkewa har abada sai dai mutuwa to wannan kan sai ta ciyar amma tunda za a warke ta tsaya sai ta warke sannan ta rama azumin kuma idan a wancan kin sha a wannan ma likita ya ga laruran ba ta gushe ba ya ce ki sha to ya zama miki dole ki sha wannan azumin saboda lafiyarki Allah ya ce kana dinga karshe gauna wala tabtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima saboda haka tunda likita ya ce ki sha sai ki sha amma in kin warke shikenan zai ki dawo kirama wannan shine abin da ya kamata
tambaya na gaba yana cewa yana neman tsarin bayani ne dangane da salatin da rawoki wanda ake yi bayan sannan a za a raka ayyuka in a za a raka a hudu ya ji wata ce take tambaya shi wanda kuka samun labari a kai shi ne wani ke tambaya
akwai nafila azhar kafin ayi azhar ko raka biyu ko raka hudu akwai kuma wanda ake bayan da raka biyu ko raka hudu wasu ma suna tsara su wuce haka wato in fact nafila shi bai da wani takayi gwargwadon yadda kai kake da zaka iya yi ko da raka ɗari ne ko ba na hudu musamman ma a irin wannan wata ta ramadan amma maulana rasulullahi shi dai yakan yi hudu saboda haka in kayi hudun ba daidai bayan da kuma a yi hudu to akwai asrarul salati na al-imam al-ghazali kuma ya zaki kawo shi iyawul ulum dini shi ne imam al-ghazali a kitabul salati ya nuna ga wasu rakoyin da za a yi da wasu surori da za a karanta to amma shi maulana rasulullahi surori da ya karanta su kulli ayyuhal kafiruna ne da kullu wallahu ahad sune manzon Allah ya karantawa amma in kai labari ya same ka karanta wata sura daban ba waɗannan ba kana iya karanta musamman ka iya waɗanda suke walatu kuma a to waɗannan ba lalle mutum zai kawo ba kamar misali a ce inda ake karanta bakara ko a karanta Ali Imran an ce wata rana Abdullahi bin Zubairi ya zo yana sallah sai ya rubuyi da ya rubuyi wasu mutane sai suka zo suka ce wannan mutum ana yabon shi da yawan rubuyi yau muna so mu gwada tsayin rubuyin ka mu gani sai suka fara karanta suratul bakara suna karatu tiran tiran tiran tiran har suka kara bakara bai dago ba sai suka koma ali imrana suka kara ali imrana bai dago ba sai suka koma cikin nisa'i suka kara nisa'i bai dago ba ce kai wannan mutum to mu shiga arab suka shiga suratul arab suka kare bai dago ba da shi ganin jari shi eh shi haka yake shi wato abdullahi dan zubairu yakan yi sallah a wata daya da ya raka daya raka daya wata daya idan ka gama sallar isha ya kai komai to sai miƙe sai fara yin nazira to nazira nan ya tsaya ne fatiha sai in karanta surori masu tsayi tsayi tsayi karanta a ke karatu yake ya fita daga wannan shiga wannan ya fita daga wannan shiga wannan har sai ladan ya ce an salatu khairu minan naumi sai Allah ka san ban kare ba zan sa aya amma gobe zan dawo Allah zan dawo gobe zan sa aya ita karatun ma ba kare ba bari a je rubuyi to gobe ya dawo zai dauka daga inda je ya tsaya to wani zai ya jira zati biyu ana tsayi waraka a ne tukun bai waraka ba a tafiya junan ba ba tafi yin rukuni ba bari yin sujjada wanda Allah ba mu albarkacin wannan bayan Allah lamarin sai Allah sai za mu masu zargin yin wani yan tsarika ba su da tarihin sahabai wannan da muke magana shi sahabi ne amma kun yi hakin sa ko mun da Allah bai taba ce maka kai kayi guluwi ko sahabai su ce kayi guluwi ba a'a har na tuni malami a rayuwa da ce tarawih ya zunda ya tabbata dai raka goma sha ɗaya nan kada a wuce kada a wuce wannan lalaci har yaushe ina raka talatin da shida ai wani da kuka muke yin nan ba ita ce asalin kalbiyar sunna ba ita asalin kalbiyar sunna raka talatin da shida ne in ka zama rago ishirin da hudu in kuma ka zama lalatacce tattattar to raka goma sha ɗaya shi ke ga ana da shi bai da hudu to bayan Allah na gargari a wannan wata ba a zuwa yi kasala wata ne na rahama wajen jin kai wajen gafara wajen samun zuwa abin da ake zuwa samu to Allah ya samu gama lafiya
mutumin da zai yi sallah ko azumin farilla ko sun ka ibada ya ce hadiya ga annabi Muhammad ya halatta mu a wajen mu
menene matsayin mata a wurin sallah su yi kasu ya halatta
don neman addu'a ga mata da su bayan sadaka ko da shi to Allah ya biya bukatun ku Allah ya mutu dan manya yayi kuma da biskit katon bugu a nan muna mishi godiya abubuwan malamin macen ya aika mana da katon biyu Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukatu Allah ya saka mana lafiya saboda haka yan uwa sai an miƙa yayin karshen sai mana addu'a a cikin addu'a kuma kare man dade da malaman mu marasa lafiya nan
Amin.